بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ إلا بهذا العذر والتاتين والتاتين الزهر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake da mu wannan rana ta asabar sha uku ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda ta da ashirin da uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna cikin wannan sura ta suratul isra'i jiya mun tsaya kan wannan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qad rabbuka amara Allah ta'budu illa iyyah ubangijin ka yayi umurni kada bauta wa kowa sai shi ay ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an ku bauta wa Allah kada ku yi tarayya da shi da komai wa an tusinu bil walidayni ihsana sannan iyaye kuma a kyautata musu kyautatawa sai na abdullahi bin abbas yana fara cewa ayoyi guda uku sun sauka suna hade da ayoyi guda uku idan ka zo da uku baka hada su da uku ba za a karbe su ba na farko yace fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa la ihsana na biyu aliyullah wa aliyur rasula na uku wa qimu salata wa atu zakata yace waɗannan ayoyi duka kowanne yana da dan uwansa idan ka ce zaka yi wa Allah biyayya ma ba za ka yi biyayya wa iyaye ba to Allah tabaraka wataala bai da bukatan biyayyanka zai zama duk abin da zaka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk abin da mai saba wa iyayensa zai yi aikata ya sani ba zai shiga aljanna ba wato makoman sa wuta ne saboda haka kuma haka nan wanda yace zai biyayya wa Allah tabaraka wataala ba zai biyayya ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma haka nan Allah ba ruwansa da wannan biyayya da yake masa haka nan wanda yace zai tsaya da sallah ba zai ba da zakka ba kuma da halin ba da zakka to shi ma Allah ba ruwansa da wannan sallah da yake yi saboda waɗannan ayoyi suna da ayoyi guda uku ko na dan uwansa saboda ka iyaye a kyautata musu anan sai ya kawo wato ainihin umurdin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala a bautawa Allah shi kadai kada ya tare da shi sannan iyaye kyauta masa a kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu uffin imma dai ka samu girman ɗaya daga cikin su yayi so tare da kai ko dukkan iyaye guda biyu idan ka samu haka kada ka ce musu affa bairan kada ka faɗa musu wata mummunan magana kar ka faɗi wani kowane irin mummunan magana gare su wala tan harhuma kada ka musu tsawa wa qul lahumu qawlan kariman ka faɗa musu magana magana ainihin na girmamawa jamilan layyinan magana mai kyau mai taushi cikin taushin murya ba cikin ɗaga murya ga iyaye ba anan imamu sharawi ya ce wannan yana nuna cewa duk wanda yayi aure lokacin da yake cikin ƙuruciya to zai tsufa ya samu yaran za su kula da shi amma idan ya makara bai aure da wuri ba to lokacin da kibara a duhuma wato ya yi girman amma babu wanda ya kai kula da shi a cikin waɗannan yaya saboda haka ya ce wannan yana nuna cewa muhimmancin mutum ya aure wato lokacin tun yana cikin lokacin ƙuruciya waqfil lahumu janaha zulli alin alaihuma janib wato kai kaskantar da kai gare su kai mu'amala mai sauki gare su minar rahama na rama bi rikatika alaihima ka ringa tausasawa ga iyaye kada ka ainihin gallaza maqul rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira ka ringa cewa ya ubangiji ka musu rahama ka ainihin kamar yadda suka rene ni ina yaro tadullaha bi walidayka ka ringa addu'a ga iyayenka a kowane lokaci kamar inda ya gabata jiya imamu shafi an tambaye shi ta yaya ne mutum zai zama ya bada haƙƙin addu'a wa iyayensa kullum idan mutum ya addu'a sau da ya bada haƙƙi yace bai bayar ba ce kullum idan mutum ya addu'a wa iyayensa biyu ya ba da haƙƙi ya ce a kullum idan mutum ya addu'a sau uku wa iyayensa ya ba da haƙƙin su ya ce a kullum idan ya yi sau hudu ya ba da haƙƙin su yawan shafi ya ce a idan kullum mutum ya yi addu'a wa iyayensa biyar ya ba da haƙƙi ya ce to la ba sa wannan dai babu laifi amma nan ma ba za a ce ka ba da haƙƙi ba saboda haka ringa addu'a gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rajima anfuhu rajima anfuhu man darraka walidayhi aw ahaduhuma wa lam yudkhil janna wato an turmushi hancin sa an turmushi hancin sa waye yace wadda ya riski iyayensa wato ko ɗaya daga cikin su sannan bai musu wani biyayya wanda dalilin wannan biyayya ya zama to dalilin shigan su aljanna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula makafati an tadutu ba'di la qultu inni damantu lil janna li arba ba don tsoron kada ku farar da wani abu ku faro wani abu bayana ba da na ce na lamunci aljanna ga mutane hudu na farko man barra abuwaihi wanda ya biyayya wa iyayensa da na ce na lamunce masa aljanna wa imra'atin tasaddaqa bi sadaqiha lillahi wa baluha radin bil zalim da matar ta yi sadaka da ainihin sadakinta saboda Allah tabaraka wa ta'ala amma mijinta kuma yana yadda da haka wa sahibu iyalin yas'a wa yajtahidu li an yun'imahum halalan da kuma ma'abocin iyali da yake tafiya kullum yana nemowa saboda ya ciyar da su halal saboda zacin Allah tabaraka wa ta'ala sannan wata'ib da kuma wanda ya tuba wato minaz zambi taba minaz zambi wana wa Allah ya wuda ila zambi malam yarji labana ila bari kuma yi niyya a cikin wannan tuban ba zai sake komawa aikata zunubinsa ba matukar nono ba zai koma cikin hantsa bayan an tafe shi ba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula هؤلاء الأربعة لولا أن لولا أن أخاف أن تورثوا أن يورثوا أمرا لقلت إني دمت له الجنة لهم الجنة بعدين صورن كرسو فارق da wani abu su aikata wani bayana ba da na ce na lamunce musu aljanna saboda haka yana da muhimmanci kwarai da gaske mutum ya zama yana biyayya wa iyayensa yana daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ta ta'addana ummahat aljanna tana gargashin kafafuwan iyaye sannan Sheikh Usman Nufodi ya fada daga cikin sharuda da ya kawo guda hudu wanda abubuwa guda hudu wanda idan mutum yana aikata su yace tabbas ko yana aikata ɗaya daga cikin su tabbas ba zai cika da imani ba daga ciki yace wanda yake walakanta sallah to ba zai cika da imani ba na biyu yace wanda yake sabawa iyayensa duk abin da yake inda yana sabawa iyayensa to ba zai cika da imani ba na uku wanda yake shan giya na hudu wanda yake iza al-muslimin cirar da yayin haƙoƙin ɗan uwa musulmai ba ya kiyaye ba daga cikin wani wuri a tasfili sun kawo daga sai ka ba mutane aiki su gama aiki baka biya su haƙƙin su ba yana daga cikin abubuwan da suke hana mutum cikawa da imani saboda haka biyayya wa iyaye kuma ba bashi bane da zaka ce wai zaka yi biyayya ne don ka samu wato suna biyayya wa iyayen saboda an ce in ka rike iyayenka zaka samu buɗin arziki sai zama suna yi ne ba don Allah ba don Allah ya azurta su a duniya ba wannan ake yi ba umurnin Allah ne tabaraka wa ta'ala udkhulu fi silmi kaffa mana duk umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ka yi ka bi shi bayan ka biyayya wa Allah to dole ka biyayya wa iyayenka ba don neman wani abu na duniya ba a don zatin Allah tabaraka wa ta'ala birru abakum tabarrukum abnaakum ku yi wa iyayenku biyayya kuma yayanku za su muku biyayya saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kulluhum qawlan kariman wato ka faɗa musu magana magana na girmamawa rabbukum a'lam bima fi nufusikum ubangijinku shi ya fi sanin abin da yake cikin ainihin rayukan ku min idimarin birri wal hukufi abin da kuka koye ainihin in ma nagartan kana yin sa na hakika ne in ma kuma wato kana ainihin wani abu ne na a zahiri ke nuna cewa kana biyayya amma zuciyarka ba biyayya ta ki ake ba Allah tabaraka wa ta'ala ya sani abin da yake biyayya da kuma sabawa in takunu salihin ayin kasance masu biyayya wa Allah ne ko sa'ina masu biyayya ne Allah ya sani fa innahu kana lil awabina kafuran Allah tabaraka wataala kasance ga masu komawa gare shi gari masa biyayya mai gafara ne a gare su tabaraka wataala
واغفر لنا جناح الذل يا رحمن واجعله كما ربنا بصغيرا واذكرهم احسن لما تذكرهم انكم صالحين فانه كان لتوابنا غفورا عاجب الغربى عنه والمسكين ولا الشريك ولا تبذل ترجوا إن المبذلين كانوا رجوان الشياطين وكان الشيطان لربه غفورا
Allah tabaraka wa ta'ala yace wati zal qurba haqqahu ka bawa ainihin wato zal qurba ma'abota kusanci anan bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gama bayanin umarni haƙƙin iyaye sai ya ce ya biyo da haƙƙin makusanta bayan iyaye akwai sauran yan uwaye wanda suke makusanta na jini saboda ka su ma ka ba su haƙƙinsu sai aka biyar da haƙƙin su haƙƙin iyaye wato me zaka musu min as-silati wal mawaddati ka sadar musu da ainihin zumunci ka nuna musu soyayya wa ziyarati ka ringa ziyartar su wa husnul mu'ashara ka ringa kyakkyawan mu'amala da su wal mu'alafa ka ringa ainihin ta'aluf saba wato mu'amala mai daɗi da su al sarra'i wal darra'i a lokacin sauki da kuma lokacin tsanani wato cikin farin ciki ko cikin wahala cututtuka duka kai da makamantan wannan saboda haka imam ahmad bin hanbal yace wato imam abu hanifa yace al-infaq alaihima alaihim wato lazimahu infaq alaihim kana musir idan mutum yana da hali hatta bayan iyayensa hatta makusantansa a ƙarib danginsa to ya lizinta shi dole ne zai ciyar da su idan su ba su da hali dole zai ciyar da su wanda suke babbanninsa da sauran yan uwansa na kusa na jini to wajibi ne in yana da hali su kuma suna cikin yanayi ciyar da su ya zama wajibi a kansa imamu shafi'i yace a'a la talzamuhu nafaqa illa lil walidi ala wato ba abin da ya wajaba ciyarwa a kansa sai iyaye ko kuma ala waladihi ko ɗansa a wato da ya ciyar da iyayensa ko iyayensa ciyar da ya wannan shine yake wajibi amma wanda suke karaba wannan bai zama wajibi ba saboda haka dai ala'ayi halin su din ma a sadar musu idan wanda yake da hali ne wato ya sadar musu da ainihin kyauta a gare su idan kuma wanda baya da shi ne ringa zuwa ziyara gare su da musu fatan alkhairi da addu'a na alkhairi wannan shine abin da yake ainihin makusanta mutum ya zama ya ba su ya ba ya gaya mana su waye makusanta ya gaya mana cewa akwai babbanni da kuma babanni wato guggunni kannin uba mata a bangaren uwa yace mana akhwal kawunnai da kuma khalat ummane wato kallon uwa mata sannan da 'ya'yan babbanni da kuma 'ya'yan babbanni din da kuma 'ya'yan kawunnai da 'ya'yan ummane waɗannan waɗannan yan uwa su ne wanda yace mana su ne zawil qaraba a bayan shirya mana tasbihin su ne makusanta to saboda haka waɗannan kowanne mutum ya sadar musu sadarwa sannan bayan su Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to idan ka gama da waɗannan wal miskina sannan da miskini shi ma miskini wanda baya da wani abu da zai ci ba ana nufin mai tawaya a gabobinsa bane a wanda yake cikin matsala na ainihin wato abun abinci baya da abun da zai ci banda da wannan wani to shi ma ka taimake shi wamnu sabila da kuma matafiyi wala tubzir wato tabziran kada kai alwazzaranci alwazzaranci ne yake alwazzaranci yace al-infaq fi ghairi dhatillahi kada ka ciyar ba tare da bin Allah tabaraka wa ta'ala ba wato an gabatar da miskini da ibn sabil sannan ka ce karka yi ciyar saboda waɗannan su ma suna da haƙƙi mutum ya ainihin infaki gare su matafi ko da yana da wadata a gare su idan tafiya ta yanke masa wato a tafiya guzurin sa yanke to za a taimake shi ko a yanzu ma hakan na kasancewa a tiya da yan fashi a hanya sun kwace masa dukkan wayoyinsa sun kwace duk abin da ya mallaka kaga ba wani transaction da zai iya yi saboda haka komin wadatar za a taimake shi za a gabatar da shi imam malik wato manan latin fiqh wala tubazzir tabziran ma'anarsa cewa la tamsik malaka fi ghairi fi masiyatin wato karka ce da dukiyanka abin da ya shafi sabon Allah tabaraka wa ta'ala aka ce ko da mutum ya ciyar da dukiyansa gaba daya fi haƙƙin in dai a cikin biyayya Allah ne tabaraka wa ta'ala ba za a kira wannan albazaranci ba amma ko dirhami ɗaya ya bayar wato ko da naira ɗaya ya bayar a saba wa Allah tabaraka wa ta'ala za a kira wannan abun albazaranci yayi saboda haka an tambayi sai na Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara masa yadda me ake nufi da almubazzaranci yace infaqu mali fi ghairi haqqihi a ciyar da dukiya ba tare da haƙƙinsa ba ba ta inda yake haƙƙinsa ba saboda haka mutum ya nisanci ainihin infaqi duk abin da ba lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba duk abin da ba alkhairi a ciki ba kar mutum ya sa dukiyarsa a ciki kada ya israfi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal mubazzirina kanu idyanu shayatin domin su masu almubazzaranci sun kasance jan uwan shedan ne wato ala tsariki suna kan hanyar shedan ne abinda shedan yake ainihin zana musu shi suke biya ne auliyahum wa asdiqahum domin su shedan shedanu su ne abokan su su ne majibantan lamarin su li'annahum yudiunahum fi ma ya'murunahum bi min al-israfi domin suna musu biyayya cikin umarnin da suke musu na ainihin israfi na albazaranci da ko misalin wannan a cikin sharri abinda duk ya zamanto na sabawa Allah tabaraka wa ta'ala sun zamanto suna bin sunnan shedan wato sai shedan suka zamanto dan uwansu wa kana shedan rabbihi kafuran shi kuma shedan ya kasance mai gutulcewa ne da Allah tabaraka wa ta'ala jahudan li ni'mati wato mai ainihin ita wato shadidal kufuri idanin kafirci bi Musa ni'mar da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wa bagi an yuda Allah yuba wato fa ma bagi an yuba bai kamata a ce an yi shedan biyayya ba da annahu yad'u ila misli amalihi domin shi yana kira ne a irin aikinsa saboda haka kada mutum ya biye wa shedan duk abin da ya shafi biyayya wa Allah ne tabaraka wa ta'ala ya infaki saboda haka in abu na biyayya wa Allah ne shi zaka ce Allah tabaraka wa ta'ala ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku da kanku saboda Allah tabaraka wa ta'ala anan malamai suka ce mutane matakai matakai ne sai na Abubakar da ya tashi kawo infakin sa sai kawo duk abin da ya mallaka ya zo ya bayar sai na Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Bakar ya kai yace na dauko duk abin da na mallaka na kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya albarka shikenan sai na Umar da ya tashi sai ya dauko rabi ya barwa iyalinsa rabi ya kawo rabi ya kai yace na dauko rabi na kawo rabi kuma na barwa iyalai na ce Allah ya barka da abin da ka bari Allah ya karbi abin da ka bayar wani da ya tashi ma sai ya kawo duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ka rage wato ka dan rage wani abu wanda za ka kai wa iyalai saboda shi karfin imani sa bai ta irin na sayyidina Abubakar ba in ka san ba za ka yi hakuri ba ita kadai ne la ka dinga karka dauke ta ka ji an ziga falalan infaki ka dauke ta ka bayar sannan ka dawo baya kana koka ban da karyawa fa babu kaza kaza ba kai ringa kokawa in ka san imani ka bai karba to ka nemi canji ka bayar duk da mai muktasar ya ce dai halasta wato ba a so abin da zaka miƙawa mai bara ko wanda yake neman wani abu ka ce masa gashi kawo canji hakan zai dan ji wani abu ransa to ba a jin ya ji wannan abun in ya ga ka fito da ita fara duka zai dauka idan ta duka nashi ne amma da zaran ka ya kawo canji sai ya ji wani abu da bai ji dadi ba to ba a so ya ji wannan abun a cikin ranka a ransa saboda haka ka nemi canjin ka a wani wuri ka zo ka bashi abin da ka bashi duka ba tare da ka nemi canji a wurinsa ba saboda haka haka mutane suke matakai saboda haka in matsayinka ya kai zaka iya bayar duk abin da ka mallaka falima sai ka bayar ba tare da kuma ka yadda Allah tabaraka taala shine mai ainihin mayarwa wato dukiya ba ta taba halaka a cikin ainihin infaki bai taba tauye dukiya ba saboda haka ka yadda Allah shine mai dawo ba kana cikin wanda suke cewa Allah ce ba in ka ba Allah bai dawo da shi kuma na ba har yanzu shiru ba abin da na gani to in dai ba za ka yaka ba to ka bayar kawai saboda haka wannan abin da ya shafi infaki kenan da kuma albazaranci abu ba za a ce masa albazaranci ba sai ya zama an ba da dukiyan ne ba cikin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala ba فإما تولين عنه ابتغاء رحمة الود فترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى وليك ولا تبسطها كل البسط كل البسط وتبطل ملوما محسورا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa imma tulidanna anhum ibtigha'a rahmati rabbin rabbik wa tarjuha tarjuha wannan aya ta sauka kan ainihin wasu sahabbai kamar su Bilal da Suhaibu da Salim da Kabbab sun kasance wato suna ainihin a zuwa su samu sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka roƙe shi cewa wato suna so ya ba su wani abu da suka zo samu sai na Rasulullah sai ya zamanto ba abin da za a ba su a wurin sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya kau da kai gare su wato sai ya juya to da ya juya kau da kan nan ya zamanto sai suka ga kaman wato ya iradi ne gare su ya bi wato ya kauda kansa ne gare su saboda baya so ya ba su kuma wannan ya iradi ne anhum haya'an minhum saboda kunya a gare su saboda ba abin da zai bayar saboda haka sai ya ainihin juya bai saurare su wato bai ainihin ba su abin da suka roƙa ba ya haka kuma ibtiga a ramatin min rabbik kana kai haka ne saboda neman kana fata Allah ya kawo wani abu daga wurin wato in ma dai ka kauda kai ga barin su kana neman rama daga wurin ubangijinka tarjuha li talabil rizqi akwai wani abu da yake tsammani wurin Allah tabaraka wa ta'ala wato zai zo ma daga Allah tabaraka wa ta'ala na arziki tarjuan ya kika wato abu kana kauna wannan abun zai zo idan ya zo zaka ba su to fa kullahum qawlan maysuran to sai ga ya musu magana magana mai sauki wato magana wato mai dadi wanda zai zama to cikin sai ya kwantar musu da hankali a layyinan sahalan magana da ya zama to mai taushi mai sauki a idhum wa'dan tayyiban ka musu alkawari alkawari mai daɗi ta ɗayi bihi qulubahum wanda zaka daɗa musu zukatansu wa qila hu an yakula razaqana Allahu wa iyyakum min fadlihi shine kace Allah tabaaraka wa ta'ala ya azurta mu da ku duka daga cikin falalansa ko kuma ka musu alkawari cewa ne lokaci su dawo su karba saboda haka kauda kai da aka yi din ba an kauda kai bane saboda shi wanda yake bayarwa duk lokacin da aka zo a koka masa ya bayar sai ya zama bayi da shi ba abin da zai ba wanda ya bashi wanda ya roƙe shi yakan shiga wani damuwa har ga fiskansa ya canja ya shiga yanayin rashin jin daɗi to wannan shi kuma wanda ya zo roƙon ya ga fiska ta canja sai ya ɗauka kamar ba a so a bashi ne bai san halin da ya samu shi wanda ya zo ya roƙan ba saboda ya saba bayarwa to sai manzo Allah sai ya shiga irin wannan hali na ainihin cewa ba abin da za a ba su a zahiri saboda haka wannan damuwa da ya shiga sai suka ɗauka cewa ba ai ba a son a ba su ne alhali yana fata Allah tabaraka taala ya kawo wani abu sannan a ba su Allah tabaraka taala ce la tajala yadaka mablutin lawunki kada ka sanya kuma hannunka ya zama an rataye shi zuwa ga wuya wato wannan kinaya ne wato abin da ake nufi karka kame hannu karka yi rowa karka yi bayarwa wannan kuma dalilin sa jabi yace wani yaro ya zo wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ce mahaifiyarsa wato tana ainihin rogowa bata ko da wani abu ne na mayafi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata ba kuma abin da yake a zahiri wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa kamisa usai rigansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yaro a kaje zuwa wani lokaci ka ƙara dawowa ya ƙara tafiya ya ƙara dawowa ya ce ya je ya ƙara dawowa da ya ƙara dawowa fana za a kame sa wa tsahu manzo Allah sallallahu ya cire rigan san sai ba wannan yaro da ya bashi sai lokacin sallah ba ka da uryana sai Allah sallallahu ya zauna ba ba riga ba tufafi ya bayar shikenan sai ya zauna haka fa azzana al-bilal salata sai bilal ya zo ya kira sallah gashi kuma ba tufafin da manzo Allah zai sa ya fita sallan da shi fantazaruhu sabai suka ringa jira walam yakhruj manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba fa shagala qulubu ashabahu sai zukatan zambai sai suka shagala ne yake faruwa ne hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitowa fada kala alaihi ba'dhum fara'ahu uryanan sai sashin sahabbai sai suka shiga sai suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu riga wato rigan ya bada ita saboda Allah da suka same shi haka sai ainihin wannan aya sai ta sauko cewa idan aka zo kada ka hana muddin akwai la tumsik anil infaqi kullal maskar ka kame gabarin ciyarwa dukan kamewa muddin akwai wani abu to ka bayar amma kuma wala tafsirha kullal basti kuma karka bayar wato karka shimfida hannunka dukkan shimfidawa wato karka yi infaqi infaqin da zai zama ka bayar kai ma ka zo ka zauna babu wani abu a jikinka ka dai ma to ka saurar da wani abu kar ma ka bayar kuma ka dawo kana roƙo saboda haka Allah ya ce to karka shimfida hannunka kulal basti wato dukkan ainihin shimfiɗa fa tuni jami'a ma indaka kar ka bayar da duk abin da ke wurinka kar jazba ta ibe ka ka ce kawai ka bayar duka ka bayar daga baya ka koma kuma kana kuka cewa ya aka kai wannan kyauta ya aka haka ya kasance alhali kuma jazba ne kawai ta ibe ka saboda haka kar kai haka wato ka bayar dai gurgudun iktisadi abin da ya zama to kai economic cikin bayar wato daidai kar ka yawanta wato ka bayar duk abin da ke wurin kuma kar ka hana kai iktisadi a cikin allazi bainal israfi wat taqdir iktisadi yana tsakanin almubazzaranci wato wuce gona da iri wurin bayarwa da kuma hanawa wato ka bar wannan irin bayarwa to kar ka zauna ka ainihin fataku da maluman ka zamanto ai inda Allah ila annal musrif ghayrul ghayrul murdi innahu kar ka zamanto abun zargi idan kai ainihin wato israfin saboda shi wanda yake israfi Allah tabaraka wataala baya ainihin yarda da shi bai samu yardan Allah ba aw aw qila maluman inda nafsi ko kuma kana kai israfi kai albazanci zama kana zargin kanka me yasa na bada har kaza ya aka yi na bada kazan nan an ka dawo kana zargin kanka to karka yi haka wato karka zamanto kana ainihin maluman inda nafsik wa ashabi ko kuma da ainihin sahabban ka zamanto suna ainihin zargin ka ya lomo naka suna ainihin zargin ka cewa ga abin da ainihin kai salo ka an imsaki a izalam tawdihim ko kuma su tambaye ka akan ainihin kamewa idan baka ba su ba kuka zama masuran ai maqan la shay'in dak karka zama duk abin da ke wurinka ya kare to suka wuka ciyar da shi don babu komai a wurinka sai ka zamanto nadiman wanda zai nadama alama farrada min ala alama far ala far alama farrada akan abin da ya sakaci sai zamanto ya ainihin wato ainihin nadama saboda wannan sakaci da yayi a saboda haka mutum ya zamanto ya yi iftisari ya daidaito ya zamanto bainal bukhli wal israfi tsakanin rowa da kuma almubazzaranci zama tsakatsaki kada zamanto ya almubazzaranci wato munqadiyan la shay'in da karka zamanto ka yanke babu wani abu a gare ka gaba ɗaya komai da ke wurin ka ya kare
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن مثلهم كان بدعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Allah tabaraka wa ta'ala yace to inna rabbaka yafsidu rizqa ay yuwassi'u rizqa Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfe da arziki liman yasha'u ga wanda Allah ya ga dama sai ya yalwata masa ga abubuwan suna tafiya yadda yake so wato Allah ya yalwata masa arziki wa yaqdiru Allah tabaraka ta'ala kuma yana kuntata arziki ga wanda ya ga dama nan ma innahu kana bi ibadihi khabiran basira domin Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga bayinsa kuma ya gani khabir yana da experience aliman bi ahwali jami'i ibadi Allah masani ne da halayen dukkan bayinsu bayinsa wa ma yuslihuhum da abin da zai gyara su wani idan Allah ya bashi yalwata masan to zai bar hanyar Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya matse shi in yin bayi da wadata ne zai na ibada saboda haka zai ta biyayya wa Allah ci wannan yanayi da kiki wani kuma idan aka matse shi din ba wani abu hannun to ibada ma ba zai samu yi ba sai a yalwata masa duk Allah tabaraka wa ta'ala shi san halin ainihin wato bayinsa yadda suke arzakal ibadi laysa li ajli al-bukhli bal li ajli ri'ayati al-masalih ibad arzikin bayan Allah ne yake rarrabawa ya fifita ba don wani yayi ruwa bane za a matse masa arzikin sa a wannan duka Allah yana ne saboda ya san misali na ibad wato abin da zai fi tutuwa ga bawa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bashi abin da yake a gare su aliyan da bawadin wa zawahiri Allah ya san zahirin su ya san badinin su bayan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la tutulu auladakum ay bil wa'di kada ku kashe ainihin yayanku da binnewa wato kamar yadda laraba suke a lokacin jahiliya suna kashe yayansu mata faka saboda ainihin kashe ta imlakin saboda tsoron talauci fakatin wa fakarin saboda tsoron bukata da kuma talauci Allah tabaraka ta'ala ce kar ku aikata haka na narzuquhum wa iyyakum mu za mu azurta ku wato da ainihin su yaran naku wadalika anna al jahiliya kanu yad'iduna banatuhum kashiyatul faqa domin jahiliya sun kasance suna binne yayansu mata saboda tsoron talauci au yakafuna alaihi minan nahri wal gharat ko suna tsoron kawo hari da ainihin wani abun kunya tsakaninsu da yaya mata au an yanke wannan da gairil akfai ya shiddatil haja ko kuma su aurar da kyar nasu ba ga wanda yake kinin su ba wanda bai kai label din su ba sai sun aurar masa wannan kyar suna tsoron irin wannan abin ya faru saboda tsananin bukatar samun mijin ko wani abu makamancin haka wa zalika arun shadidin indahum wannan kuma wato abun kunya ne a ce ka aurar da kyar ka aure su ga wanda bai kai ya aure ta ba saboda haka fanahum Allah an qatlihinna Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya hana su akan kashe su ko kuma mutum yana sai ma walakanci ba zai iya zuwa gare ka ko yayanka maza ba to idan ya aure yarka sai ya mata walakanci ya koro ta to duk abin da yayi sai zaman to ya taba ka sai ka ji wannan abun to saboda tsoron waɗannan abubuwa sai suka zama to suna binne yayan su mata suna kashe su Allah tabaaraka wa ta'ala sai aina narzuquhum wa iyyakum mu za mu azurta ku da su kuma yayan al'arzaka biye dillahi tabaraka wa ta'ala annal arzaka biye dillahi arziki yana wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala kama annahu fata abwabar rizqi ala rijali kadhalika yaftahu lin nisa'i kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bude kofofin arziki ga maza haka nan zai bude kofofin arziki ga kuma ƴaƴan ku matan ma Allah tabaraka wa ta'ala zai bude saboda haka inna qatluhum kana kid'an kabira sani inna qatluhum sani kashe waɗannan ƴaƴa ƴaƴa mata kana kid'an wato ya kasance isman kabiran zunubi ne mai girma wato kar ku aikata wannan aiki saboda haka kar ku kashe su ku bar su Allah tabaraka ta'ala shi ke azurta ku da su gaba daya sannan Allah tabaraka ta'ala ce bayani ci gaba da bayani cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan qabihatan wato kar ku kusanci zina ya kasance alfasha ne ablagu min min wato ablagu wato cewa wala taqrabu zina kar ku kusanci zina shi ya isa matuka min la ta'tu akan ake kada ku zo wa zina ai kusantan sama kada ku yi innahu zina kana fahishatan ai kabihan shi zina ya kasance mummunan abu ne wa sa'a bisa sabila wannan hanya ta zina ta yi baci ta yi muni wato bisa fariqa fariqahu wa huwa an ta an ta an taksiba imra'ata ghayr shine kai fade ko kuma kusanci matar waninka a uktuhu ko yar uwarsa ko ainihin yarsa yace wannan duka ainihin abu ne wanda yake da muni saboda abu ne da yake taba ainihin muru'a saboda haka yana daga cikin munanan abubuwa a yace ku nisanci wannan yace wa qala ba'du salaf ɗaya daga cikin salafus sali yana cewa izaru min az-zina fa inna fihi sitta khisalin ku ainihin kiyaye zina domin a cikin zina akwai munanan wato khisal akwai al'adu guda shida wanda suke ainihin ba su da kyau salasa fi dunya wa salasa fil akhirah guda uku a duniya ne guda uku kuma a lahira ne fa fi dunya yasabu bil barakatir rizqi a duniya zai tafiyar da albarkan arziki za ga mutum akwai arziki amma ko babu albarkansa baya moran arzikin yana ta wahala ko kuma arzikin ya zama kullun yana yin baya baya saboda zina da yake aikatawa ya kunu sahibu faqiran wato mabocin zina zai kasance fakiri ne zai zamanto duk abin da ya mallaka zai kare abu na biyu wa yuzibu baha alwajhi zai kasance zai tafiyar da kurjinin fiska wa yakunu mabgidan inda almuslimin zai zamanto abun ki ne a wurin musulmi alau kana jamilan ko da a fiska ana ganin sa kikkiawa ne amma sai zama mutane ba sa son ganin fiskansa ba sa son ganin sa saboda zina da yake yi sannan wai tabbul marda allazi al tabbul marda kuma zai kan gadar da yakan kawo ciwo cuta wanda za a nemi maganin tare da kamar yadda wannan duwaki ya tabbatar fi duniya a duniya wa fil akhirati a lahira kuma zai gadar da abubuwa guda uku a shiddatul fil hisabi za a tsananta wa mazinaci hisabi wa shiddatu ghadabillahi tabaraka wa ta'ala zai samu tsananin fushin Allah tabaraka wa ta'ala wa dukulun nar sannan kuma zai shiga wuta saboda wannan aiki da ya aikata saboda haka yace kar ku aikata wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce mummunan aiki ne kuma hanyar sa yayi muni
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا Allah tabaraka wa ta'ala ci gaba da fadin waɗannan abubuwa da ya hana bayan wancan sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to abinda kuma ya ci gaba da hanawa wala tuqi nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi kada ku kashe rai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta kashe ta sai da haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abu uku wala yahillu damu imrin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullahi la ilaha illa salatin jinin mutum musulmi wanda ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam baya halasta sai da ɗayan abu uku wato ɗayan abu uku sai yi buzani wan nasu bin nasi wa tarikul lidini al mufariqu lil jama'a wanda ya kashe rai jinin sa ya halasta amma hukuma ne za ta dauki wannan aiki sannan wa sai yi buzani da wanda yake musu ne yayi zina da kuma ainihin wato wanda ya bar addini yayi ridda ya rabu da jama'a saboda haka ku nisanci ainihin kashe rai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a kashe ta illa bil haqqi sai da haqqi wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe ya zamanto an zalunce shi to Allah tabaraka wataala ya ce faqad ja'alna li walihi sultanan an sanya wa waliyin sa wato warisi magadin sa sultanan an sa an bashi wani iko ai quwwatan wa bilatan al qatil an bashi karfi da jibinta akan wanda ya kashe dan uwan nasa an bashi zabi imma bil qatil imma ya ba ya ce hukumar tambaye shi ne yake so ayi imma a kashe masa wanda ya kashe dan uwansa shine ayi kawat wato a kashe shi wa imma fidya imma a ce ya ce shi a wato fidiya yake so ya biya diya shikenan sai ya bada wannan diya ai annahu yatakhayyar in sha istafada min wa in sha haka diya an bashi da zabi idan ya so a yi ɗaukifansa a kansa idan ya so kuma ya karbi diya wa in sha afa idan ya so kuma ya ce ya yafe ya yafe abin da wannan ya kashe masa saboda haka Allah tabaraka wataala ce to ya bashi wannan sultani wala yusri bi tajawaza fil qatl kada kuma yi israfi shi dan uwan wanda aka kashe masa dan uwansa kada ya wuce gona da iri ai dan Abbas da yazo fassara wannan ayan yace la yaqtulu ghayra qatil kada yaje yace zai kashe wanda ba shi ya kashe dan uwansa ba dalili kuwa a zamanin jahiliya idan wanda yake koma baya ya kashe musu dan uwansu wani ne daraja sai ce wannan ai darajarsa bai kai darajar wanda ya kashe ba saboda haka shi kadai yayi kadan saboda haka bashi sai a kashe da yawa daga cikin dangin su to saboda kar mutum yayi israfi ya wuce ko shi wanda ya kashe masa dan uwa ba yadda shi ya ɗauki fansa a kansa ba aikin hukuma ne za su ɗauki fansa saboda kar ya wuce iyaka shi katil wurin kashewa je ya ce zai kashe wato ainihin wanda ya kashe masa dan uwa ko kuma kar ya ce ya wuce ce zai kashe sama da mutum ɗaya a cikin wanda suka kashe dangin wanda suka kashe masa dan uwa saboda haka kada yi israfi a innahu kana mansuran shi ai abun taimako ne anan innahu kana mansuran malaman tafsiri sun yi maganganu masu yawa a kai wasu suka ce innahu kana mansuran wato innahu alqatil shi wanda aka kashe wato abun taimako ne ai annahu mansuran fi dunya bi ijabil qadi ala qatili a duniya Allah ya taimake shi ya wajabta daukan fansa akan wanda ya kashe shi wa fil akhirah bi takfir kadayahu a lahira kuma Allah ya kankare masa dukkan kurakuransa saboda haka innahu kana mansuran wa ijabun nar al qatili Allah kuma ya wajabta wuta ga wanda ya kashe shi wasu suka ce damirin yana komawa ga shi maftul ne wasu suka ce a innahu kana mansuran damirin yana komawa ne ga waliyul maktul dan dan uwan wanda aka kashe saboda haka shi abun taimako ne za a taimake shi istifa'il qisasi minhu aw diya a wato ta cika masa qisasi a kashe wanda ya kashe masa dan uwa dole hukuma su tsaya su cika wannan su ainihin dauki mataki akan wanda ya kashe masa dan uwa ko kuma a biya ainihin diya saboda haka ya zamanto ya zamanto shi abun taimako ne ala ayi halin kowannen su ne Allah tabaraka ta'ala zai taimake shi saboda haka Allah ya hana wuce gona da iri ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولا شركا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وبالهدي المستعد المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا Allah tabaraka wa ta'ala ce har a da har yanzu wa ta karabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya malal yatimi illa billati ya hasanu sai abin da yake yafi kyau hatta ya bulaga shidda har sai ya isa karfin sa ya isa girman sa yayi hankali sannan ko ainihin bashi dukiyarsa abin da ya shafi dukiyar maraya sai ba kar kusance shi sai ta hanya mai kyau wane ne hanya mai kyau at-tanmiyatu wa hifdhuhu alayhi wato yanda zaka bi dukiyar ta karu da kuma kiyaye masa dukiyan kar a ce kar a kusance ta kuma ka ce bari ku ajiye mata ku ajiye masa wannan dukiya din ku ajiye ya zamanto zakka yana cinye kudaden har su kare saboda zakka kullun shekara dole a cire musu zakka ko kuma ku ajiye su ta wani wuri su lalace a duk abin da za ku kusance su ya zamanto ko dai ku yi hanyar da kuɗin zai karu dukiyan zai karu ko kuma wato ya zamanto kun kiyaye su matukar kiyayewa yadda wani abu ba zai taɓa wannan dukiya ba saboda haka ya zamanto kun kiyaye shi kuma he ya kai hatta buloga shidda ai bulogun nika sai ya kai aure wato wal muradu al bulugu ashaddul kamal aqalihi wato ya shiga hankalinsa wa rushudu da shiriyarsa bi haythu yumkinuhu al qiyadu masalih malihi ta yanda ya kai zai iya duk masalih na dukiyarsa zai iya ainihin mu'amala da wannan dukiyarsa wa illa lan yunfaqa al ajr in ba haka ba koda ya balaga ya kai shekaru ba za a bashi ba idan ya zama safihi ne koda baligi ne to kar a bashi kamar yadda wani ainihin ya matsa a bashi wani abu daga cikin dukiyarsa alhali safihi ne sai suka bashi ɗari biyar tun shekaru kusan ashirin baya da suka bashi ɗari biyar sai ya tafi kasuwa sai ya sayo bolon-bolon na naira ɗari biyar cike da leda ya zo yana hura me aka yace kuɗinsa ya je ya sayi abin da yake so ya amfani da shi gashi kuma ya girma amma saboda safihi ne to irin wannan bai halarta ba za ku bashi dukiyarsa ba zai ci gaba da zama cikin hajar za a ci gaba da tsare masa wannan dukiyar nasa har lokacin da ya zamanto ya samu rushidi in zai hankali ya hankali wato sai lokacin za a bashi wafu bil ahadi sannan ku cika alkawari idan ahadtum idan kun wato idan kun yi alkawari anan Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo shi wato cikin abubuwan da ya hana ya kawo kuma abin da ya umurni daga cikin abin da Allah ya umurni wato alkawari mutum ya cika alkawari tsakaninsa da Allah shine alkawarin da muka dauka al-yawma alistu bi rabbikum dan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tambayi cin bani na ubangijinku ba kalu bala kowa ya amsa to wannan alkawari kowa ya rike shi ci gaba da kiyaye shi sannan alkawari tsakaninka da bayin Allah mutum ya zama ya kiyaye wannan alkawari kada ya zama ya keta alkawari saboda sai na rasulullahi sallallahu ya ce alaman munafiki guda uku ne daga ciki izawa ada akhlafa idan ya alkawari ya zai saba amma da yawa sai muna daukan kaman karamin laifi ne kai alkawari ka saba har ma kana ganin ba komai bane kai igiya ka kara ma mutum igiya ka kara masa igiya kana ganin wannan ba komai bane to saboda haka mu kiyaye alkawari alkawari Allah tabaraka wataala ce abun tambaya ne saboda haka za a tambaye mutum magaluban za a tambaye shi ay yusalu fa yuqalu fima nakatta wato za a tambaye shi akan me yasa ka warware alkawarin nakan nan me yasa ka warware alkawari yadda za a tambayi wanda ya kashi yassa haka kai ma za a tambaye ka wanda ya alkawari ta ya warware alkawarin saboda haka Allah tabaraka wataala ce inna lada kana mas'ulan alkawari abun tambaya ne saboda haka kiyaye wannan alkawari sannan bayan nan Allah tabaraka wataala ce wa ufu khaila cika mudu wannan wa alful khaila cika mudu idza kiltum idan za ku yi awu al murad min itmamul khaili abinda ake nufi a cika mudu wato wazinu ku auna bi quslatil mustaqim da sikeli wanda yake ainihin mizan sagiran kana au sagiran wanda yake madaidaici ya zamanto an cika cika mudu wato ba ana magana mai au kadai bane a dukkan lamari akwai bukatar cika mudu a cikin sa in mu'amala ne wani ne ya saka aiki to aikin in baka cika shi kai shi mai kyau ba baka cika mudu ba ka ainihin in kai dori to ka shikenan kuma ka ainihin tauye mudu idan ya zamanto aiki ne aka dauki ka lokacin aiki kaza idan ka tauye wato ka tashi kafin lokacin tashi ka tauye mudu idan ma gidan mai ne ka matsa lita ana ganin kamar kaza ka ce kisiyar amma hali ka tauye to ka tauye mudu komai ma dai akwai mudu a ciki saboda haka mutane su cika mudu a ainihin au da sikeli wanda yake madaidaici wato wanda yake wato mizan wanda ya zamanto mai kyau in ma ya zama babba ne ko karami ne ba da ya zamanto mustaqimi wanda za a cika shi saboda haka wannan wato ainihin a cika mudu a dukkan lamari da ainihin sikeli zalika khairun wa asanu tabiran wannan shi yafi ainihin alkhairi kuma shi yafi kyakkyawan makoma wato ma yu'alu ilayhi amruhu karshen mutum zai zama mai kyau amma idan mutum ya zama yana tauyewa to sai ya zama karshen nasa ba zai yi kyau ba sai zamanto ainihin lamarinsa gaba ɗaya zai na lalacewa idan mutum a mu'amalarsa yana sa rashin gaskiya a ciki to za ga duk abin da yake samu za a kullum abin baya albarka saboda tauyewa da yake a duk cikin lamarinsa tauyewan nan ya shiga cikin al'umma abubuwan mabambanta akwai masu sayan buhuna ka sai buhu kato je ku mai da buhu uku ya dawo buhu hudu da sauran abubuwa mabambanta da za ga ana su tauyewa ko buhun asata a cikin ruwan zafi ta ainihin ragu kaga wannan ma gishu ne an ha'inta in dabbobi ne za ka yi dabba kasuwa a jika wake a baya tafi ya zama cikin ta ya kumura ce koshashiya ce da irin nau'i daban-daban na ainihin gishu da tauyewa saboda haka duk waɗannan Allah tabaraka ta'ala ce a kiyaye idan yan kiyaye to shikenan wannan shi fi alkhairi wa mutum saboda lahirarsa kuma shi yake kyakkyawan makoma wato akibarsa za ta yi kyau amma idan mutum ya munana yana irin waɗannan ayyuka to shikenan kuma akibarsa ba za ta yi kyau ba ba zai yi kyawun ƙarshe ba za mu tsaya kan wannan aya saboda lokaci Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya karɓa dukkan ibadunmu Allah ya azurta mu dukkan alkhairin da ake samu a cikin wannan wata na Ramadana alfarma sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shi lafiya Allah ya azurta mu da ziyartar sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجلال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين